الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وهاتنا الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته masu kallonmu da sauranmu ta hanya kafa ta labarai na gidan tv na banfe da kuma rediyo muna isar da sai sallama zuwa gare ku da fatan kuna cin koshi lafiya eh kamar yadda dai aka sani yau muna ainihin bakwai ne ko takwas ga watan safar hijiriya ta hannun muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara dubu daya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda kuma ya dace da ishirin da biyar watan Septemba miladiya dubu da ishirin daidai. E, kamar da yawa suka san duka ranar Juma'a da karfe tara zuwa goma muna harsa wannan wuri idan Allah ba da iko domin gabatar da masalahatu wanda malam yake mun gani akan suna insha Allah. Kamar haka ne wa Allah ba mu iko mun samu halartuwa. A satin da ya wuce idan yawa Usman sai malam ya mun gani akan abin da shahi maudu'i na al-ahlaf wal ahzab al-mujtami' yau kuma malam zai mana bayani akan almazahibul madiyya muna fatan Allah shi malam jagoranci da ƙara fahimta da ikhlasi da kuma muwafaqa da sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam na'am almadiyya mana shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraren mu ta kafar yada labarai ta bonferai muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara jinjina wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko da dama muka halarto a wannan wuri kamar yadda muka saba duka ran juma'a daga karfe tara zuwa goma na safe muna gabatar da karatu a wannan wurin a satin da ya gabata mun tattauna a kan wato al-ahlaf da al-ahzab da al-jam'iyyat al-mizan to a yau kuma da yarda Allah subhanahu wata'ala za mu tattauna akan wato maudu'i na al-mazahib al-maddiya kafin mu shiga cikin karatunmu akwai shimfiɗa da ya kamata mu yi kan karatuttukan da suka gabata muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatun da zamu gabatar Allah ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya to shimfiɗar da zamu yi tana da alaka da mudu'ai guda biyu da suka gabata na farko maudu'i na alhisar da mun ka tattauna akan wato abinda ake cima takunkumi da ake sanya ma ƙasa ko abin da ya kama da haka to wannan akwai abin da ya kamata mutane su fahimta a musulunci dai hisar na farko wanda aka fara ma shi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da musamman wanda aka yi masa a lokacin aikin haji misali wanda muna magana ne akan yanzu matsalar aikin haji da umra da abin da ya kama da haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tashi daga Madina zai je Makka kafirai suka hana shi Alqur'ani yayi bayanin wannan a cikin suratul Baqara yayi bayanin wannan a cikin suratul Fath an gane ko ya akwai ma kissoshin bayanan kuma ya zo saura a cikin suratul Ma'ida Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wato wa atimmu alhajj wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara min alhajj ku cika aikin hajji da umra dan Allah fa in uhsirtum in an sha makance ku an samu ku da baibiya da takunkumi ba ku samu damar yi ba to fa mastaysara min alhadi sai ku yanka abin da ya sauƙaƙa na hadiya aiki ya kare shi yasa Allah ya fito da wannan bayani karara a cikin suratul fath yake cewa humul ladina kafaru wa saddukum anil masjidil haram su kafirai sun kange ku daga masallaci mai alfarma kina sun hana shiga to don haka waɗansu in suka tashi fassara abin da yake faruwa a yanzu dalilin da ya sa na kawo wannan sai su ce ai zunuban mutane ne suke yin yawa da sabon Allah shi yake sawar wani lokaci a samu matsala a liƙe a kulle makka da madina ko a liƙe makka da madina a'a shi hukuncin da Allah yake ma bayi sakam wato kala biyu ne ibtila jarrabawa kala biyu ce akwai ibtila al-ibtida'i akwai al-ibtida al-jaza'i ko al-iqabi akwai jarrabawa wadda Allah yake ma bayi ibtida'i shi ya ga dama ya fare ta ba don sun aikata wani abu ba akwai kuma jaza'i wadda an aikata wani abu amma kuma sai a sakan kama mutum da abin da ya aikata manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine afdalul khalqi ajma'i yafi kowa kima yafi kowa daraja kuma ba sabon Allah yayi ba sahabbansa su ne mafifitan sahabbai bisa doron kasa ina fata an fahimce ni kenan wani sabo suka yi da aka hana su shiga makka balle haka ce duk mutanen duniya sun kasance akan sabo ne shi yasa an ka kulle makka ina fata an fahimce ni kenan nan yanzu abin da zamu kalla yana yiwa Allah ya tashi jarraba al'umma musulmi ne ba dan saboda yawan sabo ba yana yiwa kuma saboda yawan sabo ne amma tantance cewa dole in za a kulle makka sai mutane sun aikata sabo to manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa ne suka aikata da aka kulle musu makka jarraba su aka yi ina fata ana fahimta da kyau sai dai yana yiwa mu a zamanin mu bai yiwa kuma ya zamanto kowa na akan sabon Allah an gane ko in mun ce akan sabon Allah domin duk dan adam yana sabo yana iya kuskure amma yana yiwuwa shi mafi yawancin mutane ne suke sabo yan kaɗan suna akan hanya ta gari sai na wani ya shafi wani kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa a cikin suratul anfal wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allah shadidul iqab akwai musibar da in ta zo ba waɗanda dai suka aikata ba za ta shafa musamman a nan duniya shi yasa hadisi da ya zo ɗaya daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba ta labarin za a shafe mutane da waɗanda suke fi sai ta tambaya ya za a shafe wannan runduna wadda za ta son ta kai hari a Makka wa fihim aswaquhum akwai ƴan kasuwa daga cikin su wa man laysa minhum ina fata an fice ne riwayoyi ne daga matan manzo sallallahu alaihi wasallam da Aisha da Ummu Salama an gane ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace za a kashe su duk da yake waɗancan suna akan tafarki nagari ba sabon Allah suke yi ba ko kuma ba mummunan niyya ce suke da ita zuwa ga wannan ɗakin ba amma kuma sun mai ba a suna ala niyyatihim za a tayar da su akan mi akan niyoyin su kenan wato azaba ta duniya wani lokaci tana iya shafar mutumin da shi yana akan aiki na gari amma kuma wannan ba shi ke nuna akan sabon Allah yake ba haka Allah ya kaddara iqab na waɗansu mutane idan ya zo ya ɗauki waɗansu mutane zai iya shafar su amma ya an tashi kiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai tayar da mumini akan imaninsa kafiri akan kafircinsa to wannan yana da kyau mutane su fahimci wannan cikin qadiyya ta al-hisa dan abubuwa ne waɗanda waɗansu ba su musu fahimta mai kyau to abu na biyu daga cikin karatuttukan da suka gabata na bayanin al-hisar sai mu zo zuwa ga bayani na maudu'i wanda ya gabata na kan zancen kungiyoyi da haɗe-haɗe da wane ne da wane ne waɗanda muka yi magana a kansu akwai abubuwa da adda muhimmanci wanda lokaci ya kure mu da bamu samu damar faɗar su ba an gane ku na ahlaf eh da ahlaf da jam'iyya da mun kace alal mizan akwai doktoci masu muhimmanci nukta ta farko a cikin wancan maudu'i da ya gabata shine wato al mutarashshih mutumin da ya gitta kanshi yana son a zabe shi akwai abubuwa da ya kamata mu faɗa a kansu ba mu faɗa ba ina fata an fahimce ni na farko idan mutum yana son a zaɓe shi tambayar da ya kamata ya yi kansa wannan tsakanin shi ne da kanshi an gane ko shin yana son a samu hukuma ne a cikin ƙasa ko ko yana samu a samu masu neman arziki an gane ko ma'ana shin hukunci suke son su yi al'umma ta kai ga jin daɗi ko ko suna son su su kai don saboda su samu arziki da su da magoya bayan su shi ne abin tambaya duk lokacin da an ce mutum zai yi samun matsayi an sa ana biyan shi amma biyan nan nashi ba shi ne kamata ya muhimmantu da shi ba ya kamata ya himmantu da jin daɗin al'umma shi yasa suke cewa akwai bambanci tsakanin alhukuma da almurtazaka alhukuma ita ce gwamnati wadda take damuwa da talakawan ƙasa gaba ɗaya almurtazaka shine waɗansu mutane da suka kai ga mulki suke ƙoƙarin su arzita kansu da wanda suke so shi kenan sun ƙara aikin su shi yasa kake ganin turai hukuma da yake hukuma ce tana kula da al'umma ƙasashen turawa ta fagen duniya sun tsere muna an gane ko suna kula ne da ministry guda biyu ministry ko wace ana kula da ita a turai amma wanda suka fi muhimmanci biyu ne da wazaratul ilmi wa ta'lim wato ministry ko minister na ilimi an gane ko da kuma wazaratu wato abin nan azira war ra'ayi ministan gona waɗanda su suka fi muhimmanci a wajensu domin in babu ilimi al'umma ba za su kai labari ba na biyu in babu kiwo da noma babu abinci shi yasa su turawan faransa ma da suka yi dubara sai suka sanya musu agriculture suke kiran noma kaga culture shine wayewa agri kuma yana da alaka da abin da ake shimkawa kenan wayewa ta noma ashe yana daga cikin ci gaban al'umma ta waye shine noma su samu abincin da za su ci to amma mu kaga yanzu da mutum ma an sashi makaranta tun musamman tun can da sai a nuna mai ma dan boko ko dan lakwashi bai zuwa bai zuwa gona kaga daga nan ne kaga an saba ma masu ka'idar da su turawa suke akan ta kenan wanga ba waye bane ina fata an fahimce sannan kuma me yasa suka suka sanya mu noma ci gaba da wayewa saboda ya zamanto kowa ya san muhimmancin noma mu kuma yanzu misali zaka ce mutumin da ma ya karanta noman har ya samu dakta ma sai ka ce bai ma san yadda ake noma ba bakin shi abin da ya dame shi kawai yazo ya ga yadda mutane sun kai shibka sun yi daidai ba su yi daidai ba shi dai in lokacin biyar da ya yi shi watsa a bashi kuɗi baki abin da ya damu shi kenan to kaga wannan yana daga cikin matsala to ita ko Afirka da sauran kasashen da bamu ci gaba ba an gane ko ministry waɗanda adda muhimmanci guda biyu ne a gane ko ministry ta farko ita ce wazaratu shu'unul maliya an gane ko minista ko bangaren minista mai kula da wato tattalin arziki minister de finance ita ce ta muhimmanci sai ta biyu wazaratu difa minister de la defense su kaɗai da muhimmanci a kasashen afirka da sauran kasashen da ba mu ci gaba ba dalili kuma saboda can kuɗi can na harka take na biyu kuma defense nan da tsaron gwamnati shiki shi ke nan su da muhimmanci in ya so don abin da ya saura can an daɗe don abin da yi ba ba to kaga dole na mu zamanto muna baya to shi yasa kenan ya kamata a samu alhukuma ba almurtazaka ba ya zamanto wanda zai neman ya samu shugabanci abin da yake fata a samu hukuma ba wai a samu waɗanda suke so su arzitar da kansu ba kawai shi ne abin da ya dame su abu na biyu ga waɗanda suke son su kallafa kansu ga neman shugabanci ya kamata su gane cewa neman yardar turawa da kafirai abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba sai ka kafirci Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul baqara yana gaya muna walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum da turawa al-yahud yahudawa walan nasara da nasaru ba za su bi ka ba hatta tattabi a millatahum har sai ka bi hanyar su to nan daga cikin da yawa daga cikin malaman karatu da tafsiri suka zo nan suna yin wani kuskure wannan kuskuren wanda wani lokaci rashin bin na farko mutum bai yi karatu ga mallamai ba wani lokacin kuma bai tsaya ba yayin nazari mai kyau sai shi ba aya gurguwar fassara sai zo su ce walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi millatahum da yahudawa da nasaru ba za su bi ka ba sai ka bi hanyar su wannan kuskure ne nan millatahum an gane ko wannan ala tawzi' ne abinda ake nufi ala tawzi' wa tanwi' za a rarrabe su ma'anar aya walan tarda anka yahud yahudawa ba za su bi ka ba sai ka bi yahudanci walan nasara su kuma nasaru ba za su bi ka ba ko kiristoci ba za su bi ka ba sai ka bi kiristanci domin da kiristanci da yahudanci ba ɗaya ba ne dalili kuma su yahudawa sun ce uzairu ɗan Allah ne wa qalatil yahudu uzairu ibnullah kiristoci kuma su yarda uzairu ɗan Allah bane su ko kiristoci sun ce Yesu almasihu dan Allah ne kuma Allah ne wal iyazu billah an gane ko su kuma Yahuda sun ce balma wal iyazu billahi shi Yesu almasihu Isa dan jinani tunda Isa ibn Maryam ake cewa alqur'ani kullu Isa ibn Maryam yake cewa saboda bai da mahaifi sannan kuma Allah ya faɗa wa qalatil yahudu laysat an-nasara ala wa qalatil yahudu laysat an-nasara ala shay wa qalatil nasara laysat al-yahudu ala shay wa hum yatluna al-kitab kowanne daga cikin su ya kasantar da wani Allah kuma yace wa ma ba'dhum bi tabi'in qiblata ba'd sashin su bai bin abin ga al-qiblat sashi kuma Allah yace tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta kana sa tsammanin hada suke amma kuma rarrabe suke wa innal ladina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id sun yi sabani akan ma littafin su kafin ma namu suna cikin bata mai yawa game da al'amari to kaga zuwa ka ce da nasaru da yahudawa sun ce kaza kaga wannan kuskure ne wajen fassara ina fata an fahimce ni kuma akwai dalilai da dama wala takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adhabun 'adhim qala muslim la ahlul kitabi ajinu fi ikhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat dan haka dai kiristanci da yahudanci ba ɗaya bane don haka na hatta tattabi a millatahum ana nufin kiristoci ba za su bi ka ba sai ka bi kiristanci yahudawa ba za su bi ka ba sai ka bi yahudanci to a nan ya kamata ka gane ashe ridwan nasi ghayatul la tudrak neman yarda mutane ka ce kowa yarda da kai yarda da abin da kake akan shi abu ne wanda ba zai taba yiwa ba wa ridallahi ghayatul la tudrak ga mai hankali yarda Allah abu ce wanda ba za a bari ba kenan abin da ya kamata ka nema shine ni shine yarda Allah subhanahu wataala shi yahudanci matsala sai ma addini ne na jinsi duk wanda ba yahudi ba za a kira shi zuwa ga wannan addini ba ina fata an fahimci sai ka rawanto ba yahudi shi yasa ba sa yin wurin ibada sai a inda akwai yahudawa in babu yahudawa to ba a bukata ayi da'awa don ko an ko an kira ku kun shiga cikin addinin jahannama za ku kenan bai da wani amfani lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara dan ma irin wannan ci yahuda sun ce ba mai shiga aljanna sai ba yahude kristoci sun ce ba mai shiga aljanna sai krista to abinda muke son mu ce wani sai ce to ya za a yi a ci ba za mu nemi yarda turawa ba kuma muna son mu mulki kuma alhali suna da karfi ce mu ce a'a mu'amala daban yadda da mutum daban su za mu yi mu'amala da su ta hanyar ilimin da Allah ya ba su ai yanzu muna zuwa tare muna siyo kaya kuma mutanen tare ba su yi imani da akwai Allah ba kafirai ne amma kuma muna zuwa mu siye kaya gare su ko ba haka ba ashe yin mu'amala da mutum ba shi ke nuna ka yarda da abin da yake akan shi ba ina fata an fahimce ni to dan haka wanda duk yake tunanin turawa su yarda da shi ɗari bisa ɗari wannan ya aikin banza ba zai ba za su taɓa yarda da kai ba sai ka aji ka gina su tsari abu na uku game da mutumin da yake son ya ɗora kanshi wajen zaɓe a zaɓe shi an gane ko abin da ya zamanto ya kamata ya san shi shine cewa tsarin da turawa suka tsoro kasashen mu akan shi su ne shi ne suke akan shi a yanzu sun ɗora kansu akan shi kuma su suke akan shi lokacin da suka zo suka yi mana mulkin mallaka sun karkashe mu wannan ba abu bane da tafan su ga sunan ka karanta ka gani abin da suka aikata an gane ko sun karkashe sun ɗauki mutane masu ƙarfin jiki sun kai su sun yi musu noma sun gina musu gidaje sun yi musu tarbiyyar ƴaƴansu sun yi musu ayyukan wahala kuma ba ko da ba a biya su ba kwanakin baya ina kallon TV America ta yi bikin shekara 400 da fara zuwan bakar fata a cikin America ina fata an fahimce ni shekara 400 akwai wata mata ina ganin ita ta Uganda ce in ban mance ba ita ce mace ta farko da aka fara kai a wannan wuri a matsayin baiwa amma duk da haka fafutukar da an kai sai da sai wajen ba a wuce shekara 60 ba da bakake suka samu yancin su aka yi istatu de la liberté wai kasar da ta garin ta fi ko wace kasa ci gaba ta wuce shekara 60 ba da bayar aikin bauta alhali ga musulunci tun shekara 1000 na abu yana cewa ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum mafificin ku a wajen Allah shi ne ku jin tsoron Allah in ka dubi South Africa Africa ta kudu yaushe ne aka daina zancen bauta aka hada ba bakake su mulki kasar yaushe ne shekara nawa ne abinda yan shekaru ne tsiraru kaɗan ina fata ana fahimta fa to da haka kenan su sun karkashe na kashewa sun kwace arzikin da suka kwace sun tafi da sauran mutane waɗanda za su yi muna aiki su gina muna kasashen mu sun tafi da su ina fata an fahimci ni to yanzu kuma sun ci gaba da amfani da arzikin mu fiye da mu an gane ko sannan kuma yana daga cikin abin da suke so shine su hada mu ci gaba ta hanyar hatta da haihuwa hatta da ma'ilimta namu yanzu suna can hissiyan wa ma'anawiyan an ɗauke arzikin da ke cikin karkashin kasa kuma kwakwalen afirka mutanen da ya kamata su yi ma afirka aiki masu ilimi injiniya da likitoci da komai kuma suna can har yanzu an kwanci sannan kuma abin da suke bukata kada a ci gaba da haihuwar mutane a afirka man'ul wilada in aka hana haihuwa kenan yan afirka ba za su haɓaka ba yadda in suna son yin bore su hana wani abu ina fata an fahimci domin bahaushe na cewa sarkin yawa ya fi ni ya yi sarkin karfi to haka suke son cewa haihuwa da kace suna hanawa suna da dalilin da yasa suke son su hana ayita domin za su ganin ai an afirka wata rana za su tuttuɗa su zuba su haɗa a turai suna ganin yan afirka in suka yi yawa kenan da mu da su za a yi da ganganton bukata arziki shi yasa lokacin da babu da yawa babu wanda ke sanin ma me yake faruwa da arzikin mu saboda babu da bukatuwa zuwa gare shi irin haka iyayen mu da kakakin da mafi yawancin su noma suka yi da sun cika rumbu to shikenan bukata ta riga ta biya ba ruwan su da wani abu to amma yanzu da ya zamanto mu muna so su suna so matasan mu suna so matasan su suna so to yanzu an fara gaba da gaba to shi suke cewa a rage aihuwa shi ko baki matsala ta yi gawa wajen aihuwa gwanina to kaji dalilin da ya samu ke ganin cewa wannan hutsa abu ne wanda yake sura akan shi wannan shi ne abinda zan iya cewa a gurguje kuma babban al'amari ga wanda yake son ya jagoranci al'umma shine ya sa tsoron Allah dan Allah ya ce wal qad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah wasiyatu llahi fil awwalin wal akhirin wasiya Allah ce ta aji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala shine karshen komai da an samu wannan duk abin da zai zo to abin da wanda yake insha Allah mai sauki ne Allah zai taimaka Allah ya taimake mu sai abu na gaba wanda zai zabi